بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a yammacin ranar litini yau hudu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 21 ga watan takwas shekara ta 2023 a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa kaduna a tarayyar najeriya ci gaba da daurar littafin da muke na adabu talibul ilm wato ladubban ɗalibin ilimi na babban malami Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim babban malami limami kuma mai huɗuba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake garin Madina wannan shine darasin mu na takwas a jeren giyan farawa ana magana akan ladubban ɗalibin ilimi saboda mafi alkhairin mutum a doron ƙasa shi ne wanda Allah ta'ala ya sanya shi a hanyar neman ilimi. Mutumin da ya fita neman ilimi mala'iku sukan masa inuwa da fuka-fukansa suna roƙa masa gafara. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, hatta kifi da ke cikin ruwa yana roƙa ma mutum gafaran Allah. Wannan ya tabbatar da wanda ya tashi ya je neman ilimi bai zama ɗaya da wanda bai nema ilimi ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. wadda kila za ta sa kiwuya ta zauna a gidanta ko ta zauna a falanta ta ce an yi za mu saurara to ba ta dace da wannan inuwa na fuffiken mala'iku ba. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zaune wani ya zo ya ce ya manza Allah ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai. Manzo Allah sallallahu Alaihi ce ba wani abin duniya ka zo nema ba ya ce a ilimi ya kawo ni. Sai annan sallallahu Alaihi tashi ya cire a rida mayafinsa da ke kafaɗansa ya shimfiɗa a inda yake zaune kun ga dashi yana zaune ba shimfiɗa a wurin amma ya sa mayafinsa ya shimfiɗa ya ce zo ka zauna a kan wannan mayafin nawa ya ce ma dalla da wanda ya zo neman ilimi sai fara koro hadisi lallai mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu saboda yarda na gafara da rahama da Allah yake ma duk wanda ya je ya fita yana neman ilimi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda zai kama wata hanya yana neman ilimi yana hakuri da wahalhalu saboda in zaka nemi ilimi dole ne ka sha wahala ba a raba ɗaya ne sai dai kuma a san da Allah ke baka ilimin kana jin haske da ɗaukaka da daraja da fifiko akan wanda shi bai nema din ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa duk wanda ke neman ilimi in dai yana nema domin neman yardan Allah to ko bai zama malami ba shi dan aljanna ne wani ya zo ya zauna wurin wasu masu masu ambatan Allah da neman ilimi annan sulasallam da Allah ya ce Allah sai aka kai ma Allah report cewa an yafe musu sai suka ce akwai wani fa da ya zauna shi ba ilimin ya kawo shi ba ba ilimi ya kashi ba bai ma ganewa sai annan sulasallam ya ce Allah ya ce ai su mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su bai tabewa shi ma ku yi masa rahama to kaga ashe ilimi shi neman sa ne kadai sana'ar da babu faduwa a ciki in ka gane ka fahimta ka fahimtar kai aiki ka cinye in ma baka gane ba in dai kana wurin da tsarkin zuciya to Allah dai ya ce kai dan aljanna ne to me asara a ciki babu asara to wannan ilimin abu ne wanda shaidan ba zai bar mutum ba sai ya lalata masa hanya kun fahimta ko darajar ilimin ya sa shaidan ba zai barka ba sai ya lalata maka duk yanda za a yi karka samu wancan matsayoyin akwai ayoyi da hadisai da yawa wanda ba zai mu kawo su ba kawai na shafa mana wasu ne to shaidan ba zai barka ba zuciyarka ba za ta barka ba a lokacin da mutum ya zo yake neman ilimin ana buƙatar ladubba in ka samu ilimin ana buƙatar ladubba har sai mala'iku sun ce maka salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kasuwanci ta yi riba to waɗannan ladubban su ne dan akwai wanda zai samu ilimi kuma ya zama mai girman kai akwai wanda zai samu ilimi yake aiki da ilimi akwai wanda zai samu ilimin a kasa bambance shi da wanda bai da ilimin kaga ilimi bai rana ba ilimi bai abin da ake bukatan yayi ba to wannan littafin yana saitin hamma da kafireta ne na musulmi ta yanda zaka zamto yanda da an ganka sai zama kamar yanda ake siffanta sabban annabi sallallahu alaihi wasallam su mutane ne wanda kawai qur'ani ne ke tafiya a doran kasa maganganun su irin sa aikin sa irin sa sannan kuma Allah da ya suka burge Allah sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu yace Allah ma ya yarda da su jama'a kun fahimci wannan to ma'ana za mu karanta wannan littafin ne don mu kokari mu gaya za mu yi Allah yadda da mu ya Allah ka samu dace abu na daga cikin ladibba da aka kawo wanda za mu tashi akai shine qiyamul layli tsayuwan dare sallah a cikin dare duk wanda zai nemi ilimi kuma ilimin sa ya albarka to zaka taras yana da wani kaso na dare da yake rayawa baya kwanciya ya dinga shirga bacci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wasu mutane ce himarun bin nahar in ka gansu da rana aiki kamar jakuna jifatun bil layl amma in sun kwanta a dare kamar mushe ba sa ko motsi sai an ce as-salatu khairun minan mun fahimci wannan ko to wannan baya daga cikin siffan mutanen kirki su kasance a yanda wannan hadisi ya siffanta su wasu za ka ga uzuri ne ke sa ba su tashi a dare wannan da sauƙi idan hidimar jama'a kai shugaba ne kila ko kai wani wanda nauye maka yawa ne da ba zai maka ba sai ka musanya da wata ibada da za ta daidai da shi amma dai ɗalibin ilimi da ke neman ilimi kam bai dace a ce baya tsayuwa a cikin dare ba male ce amara Allahu rasulahu ina fata shimfiɗan da nayi ya fito fili na male ce amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallama an yaquma al-laila Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzansa sallallahu Alaihi wasallama shafi na 32. 32 an gani? Uh. An ya kuman laila ya umarce shi da ya tsayo a cikin dare da bauta. Faƙala, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi, Ya ayyuhal muzammil, ya kai wanda ka lulluɓa, ƙumin laila, ba a cin nasara daga kwanci. kun fanci magana bahaushe ya ce ɓata hankalin dare kai suna balarabe ya ce man sahural man menene man talibal man talibal ula saharal layali duk wanda ke so ya samu ɗaukaka ya sama to sai ya hana idan shi bacci kun fahimta eh a Najeriya can kana so ka gane wannan ka tambayi tarihin rayuwar yan siyasa ka ji za je a kama hotel ukun dare zaka ji wani zaka kira shi ka kira ni wuraren uku da rabi lokacin mun gama mitin zan ɗan yi break kafin mu ci gaba duniya ragas to balle kai da ke neman aljanna wanda faɗinta ya fi sama da ƙasa su ma da akwai mutanen kirki a 'yan siyasa Allah yawaita mana su ya ayyuhal muzammilu ya kai wanda ka lulluba kumin laila tashi kai ibada cikin dare da sallah illa qalila kar ka rage face kaɗan daga cikinta kai da yawa nisfahu in kana da dama sallaci rabin daren raba ta biyu ka sallaci rabi gaba ɗaya a winkus min hukalila ko ka rage kaɗan daga cikin wato dare ɗin ka sallaci mafi yawa ka rage kaɗan daga ciki auzid alaihi ko in kana da iko ka ƙara akan haka ya zamto abin da ya rage a daren ba shi da yawa wanda Allah sallallahu alaihi ya taɓa yin awa tara yana sallan dare ai tana da sauki ne in ka saba da ita a farko ne take baka wahala kana iya gane JJC a sallan dare sabon shiga wanda sai ta yi juyi hudu kaman tirela kafin ta tashi a lola in ta sa kai gabas ta dan dafa ta cire kai a fulo sai ta ƙara murgina can ta dan miƙe ta ci wasu minti talatin ko sha da kyara ta daga butan kamar za ta kuka ita fa za ta amma da kaza za ta kuka ta je wani ɗaki ta zo to ka dan fara alolan ne sai ka ji ƙarfi ka fara samun wasu ciwo wata in na minti sha biyar ko talatin to washe garin Allah da ko aji ake sai ka ga tana sa kai abinci tana zungura yar uwanta da ka JJC kenan sai ga idan ta kaman ta shafa kalin ta tsuru idan duk yayi ja wannan sabon shiga ne haka sabon shigan sallan dare yake in kuma ka zo kana kana yi kana yi ka saba za ka ga baccin bai damun ka amma sai ga idanuwan sun yi fitsi-fitsi mutum ya shiru kadai bacci ne da rana kenan to wallahi tallahi idan ka zanto zakin dare to yanda kaga ba ma ka sha'awar rana ku tsaye ku tambayi duk wanda ya saba sallan dare rana ba ta burge shi dargariya wai sai ka ji kamar an kunna janareto ka kosa kawai ubangijin rabbus samawati wal ardi sako ku gana wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam was sahaba ko manzo Allah tsira da aminci Allah da sahabbai sun kasance radiyallahu anhum Allah yadda da su ya yaqumuna lis-salati suna tashi don nufin yin sallah lailan a cikin dare qala ta'ala Allah madaukaki da kansa ya bada labarin su yana mai yabo a gare su yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl lalle ubangijinka yana sane da cewa lalle kai kana tashi don nufin yin ibada adna min thuluthayil layl kasa da kashi biyu cikin uku na dare kun fahimta kasa da kashi biyu cikin uku na dare wa nisfahu kai Allah fa ya san kakan tashi ka raba dare biyu kana sallah ni Allah na san da wannan ina ganin ka kuma ina jinka ina amsa maka wa thuluthahu na san kuma kan tashi ɗaya bisa uku na dare shi ma kai sallah wanda shine mafi tsadan lokaci daga shi sai fito alfijir ba kuma kai kadai ba a wuri na ina sane da wafa'ifatun min alladhina ma'ak da wasu jama'a daga cikin wanda suke tare da kai na sahabbai su ma ɗabi'arsu ne sun tsira me yasa a can da Allah ya ce ya yul muzammil qumil layla illa qalila da shi kai sallah saboda za a cin makiya za su danno kai kuma za a baka sakon da zaka saba ma duk duniya inna sanulqi alayka qawlan Fakila za mu saukar maka da magana mai nauyi masu baka za su ga ka bata musu gari dan haka yanzu za ku yi rikici da su kai makiyi ne alhalin dazu kai masoyi ne an fahimta za a nemi ranka za a fasa maka goshi za a balla maka hakora za a kashe su hamza za a kore ka daga makka to in ba wannan injin din mai shakzobas in baka da shakzoba mai karfi na imani sai kaga ka ruguje ko sun yi nasara a kanka billahi allazi la ilaha huwa mai sallan dare ko bata mishi rai kai kin shiga uku bata masa rai kawai ransa ya baci to wallahi ko bai ce komai ba sai mutum ya ga matsala a rayuwar shi in dai mutum na sallan dare to ka kiyaye shi wallahi tallahi ka kiyaye shi dan yana fushi da kai to me kowa ma zai fushi da kai daga nan ko harka ta baci man adani waliyan faqad adantuhu bil harb wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar lalle Allah shine ke kaddara dare da kuma yini yana kaddara dare dan bacci da bauta da yini kuma domin a nemi abinci waje alnan nahara ma'asha abu na biyu wannan ya bamu dalilin da zai sa ko shi kadai aka tsaya dalibin ilimi bai kamata baya sallan da raba kun gane wai me yasa ake ta cewa dalibin ilimi dalibin ilimi saboda su ne za su zama gadan annabawa su ne za su wakilci annabci a doron kasa in dai kai dalibin ilimi ne to an gama maka daraja a doron kasa duk wanda zai samu matsayi a duniya a kasa da kai yake sai dai baka san matsayinka ba sai dai baka san darajanka ba saboda kai yanzu gadon annabi ka dauko in wani ya isa ya dauko mu gani duk abin da wani zai dauko bai kai gada annaba ba al'ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yarisu dirhaman wala dinaran wa innama warasa al-ilm man akhadahu akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya samu kaso na ilimi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaso mai tsoka mai girma ta duniya ya riga ya cinye shi sai dai jira sakamako to Allah ka sa muna da rabo a cikin su nabiyunsu mala ya ce ataban nabi sallallahu alaihi wasallaman taraka kiyamun lai kai kamata tun nan bai tafiya ko? komi gudu mutu haka ko? ataban nabi sallallahu alaihi wasallaman taraka kiyamun lai annab sallallahu alaihi wasallam ya zargi wanda ya bar sallan dare duk mutumin da ya bar sallan dare ya zama abin zargi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min sigari sahaba hatta a cikin kananan sahabbai ma a cikin kananan sahabbai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi wanda ya bar sallan dare qala yace yace qala abdullahi bin amr bin al-as abdullahi dan amr dan as yace qala li annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare ni yace da ni la takun mithla fulanin ya kai abdullahi karka zama irin wani karka kuskura ka zama irin wani wannan nan ko kawunka ne ko babanka ne kamar ki ce to manna Allah menene laifin shi yace kana yakumul lay da ya kasance yana sallan dare fataraka qiyamal layli sai kuma yazo ya bar sallan dare Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito sani ta ce wallahi azumin alhamis da litin nan da ba ban kama hannun yaro ya tsane dai abubuwan sun dan girma dan la ilaha illa kina kusantan kabari kina lalacewa kun fahimta haka wasu da suke ha ba yarinya musan da muka yi tashan haddan mu ma kwa gwada to yanzu ina kike yanzu ina kike ai gara ki ce da mu ne wallahi wanda kai da mun mutu da da mun shiga uku amma yanzu alhamdulillah kin ci riba amma da kina kwatanta alkhairi wa yanzu kin subuce to Allah ya kyauta To mun samu abu na biyu a ƙarƙashin sallan dare na uku mala yace wa alal muslim ya zama wajibi akan musulmi in ya samu musulmi ya samu iko an yaktani ma kullu lailatin ya ribace a kowane dare kokari ya ci riba as-sulus al-akhir kashi uku na ƙarshen dare 1 over 3 shine wanda muka sha lissafi akan sa cewa lafiya Allah sannunku ƴan samari galibi yana fara da karfe 2 dare zuwa fitowar al-fijr duk wanda ya riske abin da ya sama da karfe biyu ya shiga ciki an gane sawa'un ka fara daga hudun har biyar din da dan kaza ko daga uku ko daga uku da rabi ko daga hudu kafin dai alfijir ya fito kun fahimta duk san da ka samu ka samu ka fara da kowanne zaka iya ba lallai sai kin dibo awa hudun cur kin kai su duka ba sa'alan mai hawa uku kuma ki kai shi saman dressing mirror kan kira shi a kulan da zaki ji kiki ki danne shi da hannunki da haka shedan yake yi wallahi da alam ya buga in baka da ƙarfi ma sai ka danna snows sai ya gaba minti sha biyar yana gaba shi wani lokaci da hannunka za ka kashi amma ka sa da zai dame ka dole ka taso an fahimci wannan yawwa to in ka samu wannan dai ko minti sha biyar ne kai ko minti goma ne kake sallan dare kai kokari kai wallahi idan Allah ya buɗe maka kofan ita sallan dare gidan kara ne da kofan karfe mai wuyan ka buɗe kofan sauran duk rushe su za kai kana buɗe ƙofan da kanka za kana ƙara ma kanka mintunan ba sai an ce ba wallahi akwai sannan ka ji kiran sallar ladani sai ka ji ranka ya ɓaci baka kai inda ka so alaikum assalam jama'a kun fahimta yawwa Allah ya sa mu dace to musulmi ya ribaci ɗaya bisa uku na ƙarshen dare bis salati da yin sallah wal istighfar sannan idan alfijir ya kusa fitowa kuma ana so ka zauna ne kai ta istighfari kun fahimta eh ba a so kai sallan kana sallama wutiri ana kiran sallan ta da ikama misali ba muna yin sahur ba mun san lokacin sahur ai zaki ga dan gama ci abinci ana jira can sai ka ji an kira sallah to in ka gama sallan dare ka samu minti 10 ne minti 5 ne minti 15 ne kafin alfijir ya fito ya zanto istighfari kawai kake yi saboda shine abinda Allah ya faɗa wa bil asharihum yastaghfirun yana siffanta sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace a lokacin sallah asuba istighfari kawai suke yi in kina istighfari ko za ku ji arzikin da ake samu babin shi na gaba za mu zo babin shi za ku ji abin da ake samu da istighfari to ka rinka sallah da istighfari ka ribaci darare saboda za a yi daren dangari ya waye wallahi baka nan wallahi tallahi baka nan jiyawar haka yayana cousin dina lafiyarsa lau jiya da nake jira a kawo gawansa a zariya na gefe na sai da ya nuna min har conversation ɗinsu da wayar da suka yi da shi karfe sha biyu saura na dare ba sha ɗaya da minti arba'in da takwas lahiyan Allah amma billahi al'azim ba ya karfe taran safe ba ya bar duniya jiya muka ɗauke shi muka sa shi a kabari ga sun yyg duk suna nan lahiya lau jiyawar haka bai tunanin zai ciwon kai balle ya mutu jiyawar haka shekaran jiya shekaran jiya ƙarai shekaran jiya amin ya rab amin to kaga ribatan lokaci an haife shi sha biyar ga watan oktoba 1980 kaga yanzu bai gama shekara arba'in da nawa shekara arba'in da yan kaɗan ne kuma yana daga cikin wanda suke da brighter future da ala a ce zai mutu in ba imani da mutuwa zai wuya ka yadda kuma yana daga cikin wanda muke mai kallon zai zama wani abu amma insha Allah ya zama a wurin Allah kun fahimci magana eh to amma kin ga khudhu hidrakum malar rike jakanka a hannu eh kim tsakayanka yi ta shiri in duniyan ta yi tsawo alhamdulillah ka mora in ba ta yi ba kai ma dai ba ta cuce ka ba a ta subuce to mu tafi aljanna shikenan in ce an gama amma ka zo kai ta shirin ma duniya ba abin nan ana shirin ma duniya ana shirin ma lahira duka biyun abun so ne amma dai lahira ta fi alkhairi Allah ka sa mu dace ka ji ga wanda suka riga mu malam yace ka ribace sa karshen dare ɗaya bisa uku na dare kai ta sallah kana istighfari fa huwa zamanu nuzulir rabb wannan ɗaya bisa uku na dare shine lokacin da Allah yake sauka ila sama'i duniya zuwa sama ta ɗaya kama ya liku bi jalalihi wa azamatihi kamar yadda ya dace da girman shi da buwa da girman sa an fahimta ko sakko wannan ya tabbata sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu Allah subhanahu ta'ala yana saukowa sama ta ɗaya ita ce wannan saman da muke kallo sama'ud duniya mun san samai bakwai ne kuma al'arshi na saman su to Allah yakan sauko wannan sama ta ɗaya sauko wanda ya dace da shi saboda ba wanda ya sanya saukowan yake amma mun yi imani da shi tunda ya inganta annabi ya faɗa kun fahimta in ya sauko zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba lahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wani mai kira na wanda ya shiga wani kunci yake neman mafita in amsa in fitar da shi fa hal min mustaghfirin ko akwai wanda yayi min laifi yazo mi sulhu yana so in suturta laifin shi ni kuma ya ga aiki da cikawa in rufa masa asiri fa halmin sa'ilin ko akwai mai roƙon wata bukata ta duniya ko ta lahira ita ce matsala abinda kake so a yi maka a duniya ko a yi maka a lahira wata buƙatar ka ta daban kana da ita fa utiya lahu in baka annan sallallahu alaihi wasallam har sai ɗaya bisa ukun ƙarshen dare ya gushe sannan Allah ta'ala ya koma koma wanda ya dace da shi to shine ma lai kawo anan gashi nan qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce yanzu li rabbuna tabaaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da daukaka yana sakkowa kullu lailatin a kowace dare a kowace dare an jima ma za a yi in kin shirya ki zo a ci kasuwar da ki ina yake sakkowa ila sama'i duniya zuwa sama ta daya da kuke gani saman duniyar nan yaushe ne hina yabqa sulusul laylil akhir a lokacin da daya bisa ukun dare ya saura mun lissafa lokacin kaman da karfe 2 dai har zuwa asubahi fa yaqulu idan Allah ta'ala ya sauko dan ya san lokacin kowa ya shagala da bacci an miƙe kafa sai rinka cewa man yad'uni waye wanda zai kiraye ni fa astajiba lahu amsa masa kiransa babu protocol kun fahimta in zaka ga gwamnati sai ka ga protocol in za baka kwangila sai ka cika ka'ida shi ko Allah kai da shi kai tsaye ne babu shamaki wa man yasaluni waye wanda zai tambaye ni wata bukatuwarsa ta duniya fa utiya lahu in bashi abin da yake nema haihuwa ne ko lafiya ne Allah ka ba mu duka wa man yastaghfiruni wane ne wanda ya mun laifi yake neman gafara na a wannan lokaci fa aghfira lahu ni ko Allah an gafarta mishi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kun ga hadisi ne mai karfin gaske abu na hudu da ake so duk mai neman ilimi ya siffanta da shi shine ya sani qiyamul layli kun ga sallan dare min asbabi dukhulil janna yana daga cikin dalilan da ke sa mutum ya shiga aljanna duk wanda zai je aljanna ko fada da shi kai Allah zai tare mishi fada kaga ko harka ta lalace a ce mutum na fada da wanda Allah ne zai saka mishi an samu damuwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul sajada yana cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i kuyakun su suna nisantar shimfudun su kuibi shine nan nan gefen kafada ta inda joint din lower arm kika ce sunan shi ko likita ko bata zo bai upper arm ko me shi ne onan dai gefen inda ake kwanciya bacci ta shi inda annusulas ne ce rinka kwanciya bacci ta gefen na dama to gefanninsu kuyaɓinsu suna nisantan shimfiɗinsu ya da'una rabbahun ai sun miƙe ne ba don komai maface ya da'una rabbahun suna bauta ma ubangijinsu yayin da suke bautan nan haufan suna tsananin tsoron azaban shi ne da azaban kabari wa tsama'an kuma suna kwaɗayin samun aljannansa da rahamarsa ta duniya sannan idan gari ya waye yardansu da sallan dare cewa za a yi musu arziki daga cikin alamominsu da rana shine wa mimma razaqnahum yunfiqun ba marowata ba ne suna ciyarwa daga abin da muka azurta su musamman irin wannan lokaci mai tsananin rayuwa Allah ta'ala ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun kuma babu wani rai da zai san abin da aka boye masa na faranta rai jaza'an bima kanu ya'malun don sakamako game da abin da suka kasance suna aikata mai sallan da rabe sai salla don shi ba kun fahimci magana in ka karanta qur'ani duk lada duk harafi ɗaya lada goma ne amma mai sallan da rashi da kanshi ba zai iya quantifying irin ladan sauran Allah ba sai an je zai gani kun fahimta ya hau aljanna madaukakiya ya taka ya sama in ya hau kuma zai yi gagaye ma danginsa nisa da ƴaƴa da makusanta ya musu nisa sai Allah ce ku daga su ku kai su matsayin shi ba tare da kun rage mai nashi darajar ba haka Allah ya faɗa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay' duk wanda ya imani ya zanto a family wani ya sama ya tafi sauran na da imani amma ya tsere musu to aljanna za ta daɗi za ta ƙara maka daɗi ne kaga danginka a kusa da kai kun fahimci magana yawwa to sai Allah ya ce a ɗaga su a kai su matsayinka a ba su wani irin naka ba wai nakan za a ɗiba musu ba kuma ga can dama ba hasada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana to Allah ka samu ne wanda za mu daga a kawo su inda muke wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane hadisi Abdullah bin Salam mun sha karanta shi afshu salam ku yada sallama a wata riwaya yace ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ka rinka yin sallama mala'iku suna tare da kai kana haka wa at'imu ta'am sannan ku fitar da abinci ku ciyar wasilul arham ku sada zumunci in ma wani ya yanke ku ku sadar da shi ba matsala Allah ya biya wasallu ku tashi ku rinka sallah bil laili a cikin dare wan nasi niyamun alhalin mutane su suna bacci su suna neman taushin katifa ku kuna neman taushin kabari idan kuka yi haka ni Allah nayi muku alƙawari ta dukhulul jannata bi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi za ku shiga aljanna cikin aminci to mun samu ladabi ta sallan dare yanzu ga fili ga doki an gane ko yawwa kowa kuma shi ya san kanshi ya rage kowa je ga irin kabarin da yake so ya shiga shi dai Umar ya faɗa shi ma sai je ya san yanda zai yi da kanshi ladabi na gaba da ake so inda kai ɗalibin ilimi ne kuma kana so ilimin ka yi albarka ka samu rahama duniya da lahira to ana so ka ladabtu da zikirullahi shine ambatan Allah tuna shi a zuci da furuci da abin da yake so an gane ko duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi ya faɗi adadi galibi a ibada amma banda ambatan Allah za mu ji a gaba abu na farko malai ce ka sani ya kai dan uwa musulmi dalibin ilimi azzikru min afdalil ibadati kaga ambatan Allah yana daga cikin ibadu mafiya falala wa aisaruha kuma duk da falalan saboda rahamar Allah sai ya sa shi aisaruha mafi saukin ibada da a ce zikiri kaman azumi ne da yawa ba za su yi ba za su sami yi ba da a ce zikiri kaman aikin haji ne wani har ya mutu ba zai zikiri ba kun fahimci magana? Eh. Da ce zikiri kaman zakka ne, wani har ya mutu ba zai tara abin yin zikiri ba. To amma sai Allah ya sa shi mafi sauki. Saboda yana son mu da rahama. Allah mun gode maka. Allah ka sa mana sanka kuma mu ma ka so. Wa harkatul lisan, kuma ku gane cewa fa harkatul lisan motsawan harshe. Motsi da kike yi da harshenki a khaffu harakatil jawarihi. shi ne mafi sausaucin motsi da kike daga banki wa aisaruha kuma mafi saukinsu da ce nake motsa harshen ki haka laki ta motsa hannunki in kika kwanta bacci kaman gawa in ba ga tsoro ba a ji mu ku zo mu je signboard mu dawo mu je yan majalisu a dawo a zauna wallahi ta tun a ƙara ya za ta tsaida mai mashin ba za mu iso nan da ita ba ta sare ko ba haka bane amma minti nawa ne zai ishe mu mai hakan mintuna ne amma nan sai mu zauna mu ta karatu awanni kuma ba mu irin gajiya idan ne gaskiya ne karatu wata ran da kasa an daura mun dutse aka kun fahimci maganan to amma dai duk da haka motsin da kake da harshe ya fi sauki ki rinka motsa kafanki kamar da ke motsa harshenki yanzu maganan nan kawai daga farawa na zuwa yanzu so nawa na motsa harshe na to da kafa nake motsa da hannu aka dace na jike da zuba kun fahimci maganan to shine malam yake nufi anan yace walau taharraka udun da a ce zaka motsa wani gaba min al-insani na daga mutum da mutum zai motsa wata gaba ta shi fil yawmi ayini wallaila da dare tsakanin dare da yini a ce ka rinka motsa gaban jikinka bi qadari harkati lisanihi gurgudan yanda yake motsa harshen sa la shaqqa alaihi ghayatal mushaqqa da wannan ya baka wahala wahala mafi makuran gaske da mutum ya wahala sosai ban la yumkinuhu dalika ba ma zai yi ba ba za ka iya motsa jikinka da yawa kamar yadda kake motsa harshenka ba mun yadda da wannan ko to kaga wannan me yake nuna maka falala ne to sai ka tuna fa wani na nan ma har yanzu ko musuluncin bai shigo ba kun gane magana har yanzu wani ne na fagamniya a kafirci kuma kai ga ka musulmi kuma ka yadda da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har kana so kai ibada to wannan ka rike wannan kwadaitarwa ne sai na biyu ce amara Allahu bil ikthari min zikrihi Allah yayi umarni da a yawaita ambatan shi faƙala domin Allah ta'ala ya ce ya ayyu hallazina amanu ya kunna da kai imani da Allah kun ga bai ce ayyuhan nas ba ba kowa da kowa Allah ya kira ba sai da ya zaba waɗanda suka yan gatan shi wanda kuma za su yi masa biyayya yace uzkurullaha ku ambaci Allah zikran wani irin ambato kaseeran mai tarin yawa wasabbihuhu sannan ku tsarkake Allah bukuratan safiya wa asila da yammaci kun ga ayi yace uzkurullaha ku ambaci Allah tasbihi na ciki amma ya ƙara maimaita tasbihi don ku gane fa ba da wasa ake maganan ba. Jama'a muna tare? Ya ce wa akhbara, sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari, annahu cewa lalle ambatan Allah fa sababul falahi, dalili ne hanya ce ta alfalah, in an ce alfalah shi ne ki samu abin da ranki ke tsananin so. Kun gane? Sannan kuma ki kubuta daga abin da ranki ke tsananin jin tsoro. to muminai ko ba abin da ransu ya fi so kamar aljanna ba abin da ransu ya fi jin tsoro kamar a ce yau za a yi musu azaba kun gane to shine ya ce ambatan Allah yana janyo mutum ya rabauta ka samu abin da ranka ke so ita ce aljanna kai ba ma aljannan mutum a duniya za mu ji istighfari yana gaba zai wannan bayanin qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wazkurullaha wazkurullaha kaseeran kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun kuna da tabbaci dan wannan la'alla ba shakka bane tabbatarwa ne littaki an gane ko la'allakum tuflihun lallai da ai za ku rabauta kuna masu kyautar sun za ku rabauta na uku man zakarallahu zakarahu man zakarallahu zakarahu rabbahu subhanahu duk wanda ya ambaci Allah to Ubangijinsa mai tsarki zai ambace shi. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, Fazkuru ni, ku ambace ni, azkurukum ne muku alkawari zan ambace ku nema. Ambatan Allah dai yake da ambatan gwamna? Dai yake da ambatan shugaban ƙasa? Wane mutum? In Allah ya ambace ka ai ka haye, ka gama, saura ka jira sakamako. wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ana inda zanni abdi bi ina inda bawa na yayi zatona na alkhairi wa ana ma'ahu kuma ni na tare da shi da ilimi na idan zakarani idan ya ambace ni yanzu nan kika ce subhanallahi Allah ya san kin yi tasbihi kun fahimci magana tasbihi ɗaya yanzu wanda suke makabarta wallahi da za a ce su dawo duniya su ba da duk abin da suka mallaka a ba su iko su ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wallahi za su yarda wallahi tallahi za su yarda kun fahimci magana saboda sun san in suka faɗi da ikhlasi Allah ya amsa to za su koma cikin rahama ne za su koma cikin rahama ne kuma albarkansu na baya ba zai yanke ba so da duk wanda ya mutu mutumin kirki Allah bai tozarta bayan shi haka suratul kafi ta koya mana fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ransa a karan kansa zakartuhu fi nafsi ni Allah zan ambace shi da rahamata shine ma'anan zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni fi mala'in a cikin taron wasu mutane zakartuhu ni Allah zan ambace shi fi mala'in khairin minhum a wani taron da yafi na mutanen da ya ambace ni alkhairi sune mala'iku kun gane Allah yakan yi alfahari Allah yakan yi alfahari wa mala'iku da wasu mutane wanda insha Allah ku yanzu nan da muke zaune ma Allah ya alfahari da mu saboda daga cikin wanda Allah ya faɗa ko wanda suka zauna suna koyon ilimi eh Allah subhanahu wataala zai tambayi malaiku ma ajlasahu me ya zaunar da su alhalin Allah ya fi sanin me ya zaunar da masu koyon ilimi din sai sun zauna ne suna ambaton ka suna koyon addinin ka sai Allah ce to na yafe musu anan ne ma malaiku za su ce akwai ko wani wanda ya zo shi ba abin da ya kawo shi kenan ba sai ce ai su waɗannan mutane ne wanda duwanda ya zauna da su bai taɓewa shi ma an yafe mai humul qaumu la yashqa jalisuhum haka hadisin yazo su mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su bai taɓewa zai samu rabon shi na rahama to Allah kai mana rahama Allah ka yafe mana muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi din an gane ko sai abu na hudu da ake so ki gane game da ambaton Allah shine kafratu dhikri yawan ambatan Allah sababu muhabbatillahi lil abd dalili ne dake sa Allah ya so bawa shi yasa na ce muku kiyayi wanda ke sallan dare wallahi mutun na cutar da shi ya shiga uku duk wanda ga kasuwarsa ta lalace to daga cikin tunanin da zai na dalili ya tuna ko akwai wani wanda ya raina mu hankali ko ya cutar da shi cikin bayin Allah wallahi saboda akwai wanda da aka rai annan sulasulan ya ce wanda ake koransu daga kofofi ana ganin su ba kowan kowa ba a duniya tufafinsu ya mutsatsu ba kyan gani wanda Allah su wasu ne ce da za su tsaya kofofi za a kore su a ce tashi nan ana neman mbip ne to amma annan su wasu ne ce wallahi wannan da aka koran da zai rantsuwa sai Allah ya barrantar da shi lau aqsama ala Allah la abarrahu haka hadisin ya ce da zai roki rantsuwa game da Allah sai Allah ya kubutar da shi yana ko daga hannu an biya an gama to shi yasa duk wanda ya ga ya lalace ya tuna ko ya cutar da wani bawan Allah musamman wanda ke sallan dare ko yake ambatan Allah taba shi fitina ne kwarai da gaske faman arada an yanala muhabbatallah duk wanda ke so ya samu faman arada duk wanda ke so an yanala muhabbatallah da ya samu soyayyar Allah jalla wa jalla wa azza wa jalla mai girma da buwaya inda kana so ka samu soyayyar Allah falyukthir min zikrihi to ka yawaita ambatan Allah malamai suka ce duk a wanda kaga ana yawaita ambaton wani abu to ana son shi ne kun fahimta eh da abin da kake son shi ko ba kai ke ambaton shi ba ana labarin shi baka so a bari har dan tambaya kakan jefa kun fahimta shi yasa wani malami ya ce ko mace ce ake so ta so wani ai ta maganar shi a gabanta ba za ta san san da za ta ji soyayyen shi ba wata rana an ce to ai an ce dai aure ta ce ta ce a to ni na ce ban a'a munafuka ko in ji bakin naku da aka yi ta dogo da ke haka suka ce kuma gaskiya ne yana tasiri shi yasa Allah ce la taqrabul fawahish ma zahara minha kakka kusanci alfasha ko abinki da Allah bai so saboda sanda zai ma tasiri a rai baraka sani ba ina fata an fanci magana to ba ko wanda ya dace a ambace shi kaman Allah subhanahu wataala dan in ka so shi shi ko ba zai kunyata ka ba in kuma shi ya soka to kakanka ta yanke saka Allah ka so mu dan tsarkin sunayenka Allah ka tausaya mana na biyar dawamu zikirillahi ƴan uwa masu albarka ya dawwama cikin ambatan Allah ki koya ma yaranki har a kicin ko wanke wanke suke yi ko sauna suke keki kina yi zaki ga suna dauka yanzu da zunnurain wani lokaci yaron nan da rana ta fa na ce Allahumma salli sai ce yau alhamis ne kun gane eh ya gane wata ran sai zai taba ne ci to yau ba ka yi yau alhamis dan rainin wayo har ma da mun ya tsage wai kai inji shi wai yana sunan babana amma ran da ta motsa mun sai mamake shi saboda zauna lafiya an fahimta to kirin kai a gaban su su saba idan mu musamman ku iyaye mata kun gani yanzu akwai abubuwan da da yawa wallahi mahaifiyata nake tunawa da yawa da nazo kansu kawai ita zan kai a Qur'ani akwai ayoyin da ina zuwa na karanta sa Qur'ani wallahi sai ta faɗo min a rai wallahi to kaga tasirin uwa kenan tasirin uwa kenan kice su yi kuma ki rinka yi kice su yi kuma ki rinka yi idan kina yi su waɗannan ƴaƴan fa kun san extension ne na rayuwarmu ko eh race rasa ne na na rayuwarmu duk abin da suka zama muna da muna da kamisho a ciki to Allah ya shirya mana su kuma ya ba su mazaje na gari ya ba mazan mata na gari dawwama a cikin ambaton Allah yujibul amana yana wajabta ma mutum samun tsaro kwanciyar aminci yujibul amana yana wajabta mutum samun aminci min lisanihi min min mene nisyanihi samun aminci daga manta Allah ba za ka waye gari cikin wanda Allah ce nasullaha fa an samu an kun gane nasullaha fa nasu sun manta Allah sai Allah ya kyale su eh wanda ke ambata Allah to bai fita bai shiga cikin wanda suka manta Allah ba eh in ko mutum bai ambatan Allah to ya manta Allah sai a bar shi da iyawan shi duk wanda aka bar shi da iyawan shi sai ya faɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk azkar din shi na safiya sai ya ce ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani wa la takilni kakka banni da kaina daidai da kiftawan ido dan duk wanda Allah ya bar shi da kanshi ba zai iya ba ba zai iya ba to ambatan Allah yana wajabta maka samun aminci daga manta Allah alladhi huwa sababu shaqa'il abd wanda kuwa duk wanda ya manta Allah to wannan manta Allah ɗin sababu dalili ne na shaɗa'ul abdi taɓewan bawa Allah ka tsare mu fi ma'ashihi a rayuwarsa ta nan duniya ita ce ma'ash fi ma'ashihi a rayuwarsa ta duniya wa ma'adihi da rayuwarsa ta lahira qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama ya ce walau lam yakun fi fawaid adh-dhikri inda a ce ambatan Allah bai da wani fa'ida inda a ce ambatan Allah duk wanda yi ba zai samu wata fa'ida ba wa idamatihi kuma duk wanda ya dawwama yana ambatan Allah da a ce babu wata fa'ida da zai samu illa hazihil fa'ida sai dai wannan fa'ida wahdaha ita kadai na a ce Allah zai baka aminci daga a ce ya manta da kai ko kai ka manta da shi a ce shikenan abin da za a baka kana ambatan Allah yace lakafa biha wallahi da wannan kadai ya isa al'amari ya isa wanda ya ce muna tuni da kai ai kana sa rai ko ba haka ban gwamnan jihar kaduna da ya sauka ya je kamfen a kudancin kaduna duk da yadda suke kin shi wani kirista ya zo ya same shi ya ba shi dubu ashirin ne ko hamsin ya ce ga gudunmuwa na kai kamfen yana amsan kuɗin ya tambaye shi sunan shi ya rubuta a jikin kuɗi ya ce a aje mai sai da ya masa komishina bayan ya ji sai da ya samo shi mai komishina tunawan ɗan adam kenan ko kun ga ya kyauta to ina ga kuma tunawan Allah Allah ne zai tuna da kai fa ai shikenan shikenan faman nasiya Allah ku sani ya ku jama'a duk wanda ya manta Allah ta'ala fa an sahu nafsahu fi dunya to Allah zai mantar da shi kansa a duniya eh zai turo mai matsalolin da sai ya rasa inda zai sa kanshi mutum kila yana alfahari da karfi da kuɗi sai a kwace dukiyar mulki a kwace mulkin sai a cinno mai matsaloli ga na ciwo ga na rayuwa sai mutum ya rasa inda zai sa kanshi shine sai ka ga mutum yana tsaye gyam kan wani lokaci duk ya lalace saboda damuwa tunanin can tunanin can wane ya ci ko fitina wane kaza yanzu su wane da muka yi kaza ya lalace ya zan yi da su ta ina zan fitina wane ya zan yi da wane wane ga ƴaƴa ka kowa wane ya ɗauko magana wane ya sa rikici wane ana ya ɗauko mu rikicin bashin miliyan hamsin ya zan yi shi kenan sai ka ji sai hawan jini sai suga sai ka ji ana paralysis sai Allah ya bar mutum da kanshi to amma in Allah na son ka da rahama ba lai ne ya tara maka duniya ba zai iya baka duniya yar kaɗan amma sai ya rike matsalolin kun fahimci magana? A, yanzu wanda za a kada kuka da wake a ci sabo ko a ci tuwon masara ba tare da an ciwo bashi a waje ba a gida a fito a yi ma'annabi salati. Zai zama daidai da wanda zai ci kaji ya sha madara amma EFCC na farautan shi yana fake-fake zai fita kaza. Kun fahimci magana? An kwace gidan Abuja na Amerika ma an ce an prison dollar account ana neman ka kaza sannan ga ɗanka ma an ce ya buge wani da mota yana a police station. wa ya fi wani kwanciyar hankali wancan talakan kun fahimci magana tun Allah na son ka da rahama ba wai ne tara maka abin da ranka ke so ba Allah hakim Allah yana da hikima yana da hikima ko baka samu duniya ba sai baka ƴaƴa masu addu'a masu dan rufin asirin da baya bo ba fallasa ba a ji dai ya kake ciki ba ba dai hakan aka so ba amma dai ba a tozarta ba to a yi ta haƙuri nan jarabawa ce nan gidan jarabawa ce asalin hutun yana gaba kun fahimci magana Allah ya sa mu gama lafiya wala siyahu fil azabi yawmal qiyama to duk wanda ya manta Allah kuma Allah zai manta da shi a cikin azaba a ranar alkiyama muna da lokacin da zamu iya juyawa minti 45 za mu yi wani minti arba'in da biyar ɗin shida da kwata fa kenan yi nisa bari kawai mu yi guda ɗaya makwa mu je awa ɗaya kawai mu haƙuri gaba ta gaba daga cikin ladibban da ake so ɗalibin ilimi ya samu shine at-tauba at-tauba hmm menene tuba al-iqla'u 'ani dhanb mutum ya yanke daga zunubi kun gani ba a ce ai zan bari ba a'a ka yanke a lokacin kawai na to bismillah
malam mutum da ya shi yana sallar mm da
mm yana to amma in an mai wani abu in ya tuno abu ne sai ya magana ko kuma abu ne sai ya sa shi ya ta mm to shi ne yana to wannan baya nuna sallar shi bai yi ba mutum ne yana sallan dare eh kuma
yana yana kuma azkar amma ko na abin da in ya tuna eh in an sai mai an mishi wani abu a bayan ya tuna sai ji zafin abin a ran shi sai ya yi magana ko kuma sai wani irin magana misali ya ya yi wani sabon daidai da daidai.
ce kaman Yana damuwan abin da aka mai din Mm. To abin da ya fi dai shi ne ya haƙuri a kai, amma in mutum ya tuna wani abu ya ji zafi wanda aka yi masa mara daɗi a baya, ko da abin ya wuce baya nuna cewa mutum ya yi laifi. Annan sallallahu Alaihi wasallam idan ya ga wahshi wanda ya kashe Hamza, yakan ji zafi a ran shi. Kun fahimta? Har ya ce, ina ma da ka kau da fuskanka daga fuskana don ka in rinka tuna abin da ka yi mini a baya? kun fahimci magana ya yafe mishi ba kullatan shi yake yi ba to amma kuma akwai akwai ciwo akwai damuwa to in mutum ya ji irin wannan a rai dan adam ajizi ne zai iya jin haka amma dai matsalan shine ya ta magana yana raki akai ba a san raki ina fata mun fahimta gara ka danne kawai kai addu'a ko kai istighfari ko ka roki Allah mafita in kuma mutum yana gaba zai iya yafiya ba to ya nemi haƙin shi ya huta amma dai yaƙe yafewan shi yafi in zai iya Mm. Allah ya samu dace tuba shine uh, mutum ya yanke daga zunubi mun fahimta ko Eh, tana kuma da sharuɗa ma'anan tuba shine arrujo koma zuwa ga Allah wannan tuban tana da sharuɗa guda uku malamai suka ce tana suna iya zama hudu wasu malaman ma suna tsinka su har su zama bakwai ko takwas to amma duk ƙarin da aka yi yana koma ƙarƙashin guda uku ne ko hudu kun fahimta na farkon shi shine mutum ya yanke sanda yake zunubin kar mu ce na ya ce ayin Allah da na kusa bari to Allah bai kalli kin kusan nan ba sai kin yin ne zai kalle ki da rahama an gane sannan na biyu shine annadama alama fat kar mutum ya rinka tunawa yana jin daɗin abu da mu fa mun ashe dai iskanci muka yi sosai a garin nan da kai Allah mun gode ba ke da dama ba kenan innakum har yanzu kina sha'awa kenan kin gane asalin ya ce oh wancan ni ko kin tuna 1970 kice da Allah bari wannan ba me amfani wannan magana da Allah kin gani a bar maganan nan An- kin damu kenan annadama alama fata yanzu ne Allah ya san da gaske kike an gane ko sannan shine nan ku suka ce shine al'azmu ala adamil audati ilaihi mutum ya sa ma ran shi himman ba zai koma ba ko zai mutu ba zai ƙara irin wannan laifin ba kun fahimta ko za a kashe ni ba zan yin ba na dage nan dage to idan har ya zama na wani sulbi ya sa mutum ya koma inda ya ji wancan a farko ya ƙara ji wannan a na biyu to an yafe mai na biyun shi ma ina fata an fahimci magana matukar mutum yana nan rana bata fito daga mahudanta ba kuma gargara bai zo gargaran mutuwa ba to shine malan suka ce idan har ya kasance a, abinda mutum ya, ya, ya aikata abinda mutum ya yi laifin nan da shi yana da gaskiya abinda mutum yake zalunci ne akan mutane na dukiyansu ko a mutuncinsu ko a kawunansu mun fahimci magana a kawunansu ko ya bigi wani ya ji masa ciwo ko a mutuncinsa an masa sharri abinda kin san ba gaske ba ne kika ce haka ne kika ƙara har auren ta ya mutu kika kashe mata aure wallahi kin shiga bala'i an fahimci maganan ko ko dukiya ko da da hikima ne da wayau kana ganin mutum kan bai da wayau kai mai dabara ka ci mai dukiya ka shiga uku to idan an samu wannan shine yake ƙara sharadi na hudu ya shigo jama'a kuna ganewa shine zai sa samu sharadi na hudu shine at-tahallul mutun ya nemi yafiya min min min, min sahibil haqq daga wanda yake da haƙƙin wance eh to kin san dai rayuwa da wahala zo ana zaune dai sai a hankali ta yi lokaci a baya dai an samu wani abu an sulbi kila in abin da ba daidai ba da Allah a yafe mana ba sai kin ce ai fa mu muka zauna muka shirga miki wannan tsiyar ba ba sai ka fito ma mutum hoha cewa ga abin nan ba ko ya ce karki fita kin fita ko ba haka bane ya ce karki kaza kin yi kaza kasar rayuwar dai akwai wahalan zama ta yiwu mun san dai dole dai mun danyi wani abun a baya da Allah a yafe mana halin rayuwa to kaga shine at-tahallul ka nemi yafiya ko na mutuncin ko na kaza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa idan ya shafi mutunci kuma in ka bayyana zai tazo da fitina mai zaman kanta wanda tafi fitinan baya yace to shiru zaka yi ka dinga roƙa masa gafara har sai ka ji natsuwa a ranka yanzu gafaran da ka roƙa mai tayi sai biya mutuncin sa da ka taba kun fahimci magana sai kuma ka himmatu ba za ka ƙara ba wasu malaman suka ce kuma ka rinka tsare mai mutunci a wurin wasu har sai ka gamsu ka kare irin abin da ka bata duk da dai taba mutunci wani abin ba sai a lahira wallahi wani abin kun gana na Aisha da aka jefe ta nan baicin ayoyi sun sauka to wallahi sai a kiyama za ka gana ta zaro su za su wuta kai ta mamaki haddawa na ce da shi hadda shi saboda shi abin ne shafi gulma da cin nama da irin wannan har salihan bayi cikin sauki suke shishigiya wallahi malamai suka cewa daga cikin abun ban tsoro salihan mutane an fice musu tsoron yin gulma dan shi dan iska dama hoha a waje yake iskancin shi kun fahimci magana to salihan bayi su aka fiji mun tsoro shi yasa malam wahid yace fakiyatul bajalis Allah ka tsare mana mutuncin mu kamar irin yanzu ana hada a wurin ko auren aiki ko makaranta haka inda za a Eh wannan zai iya gamsarwa in an yi da niyyar haka an fahimta amma a yafe a yafe nan fan akwai abin da kin sai ya kamata a bayyana shi ya zama wajibi to wajibi a bayyana shi an fahimta ko yawwa ai yafe kila abe wuce kin dan sa waya a caji na zare na sa nawa ba wannan ya shiga a yayyafe ko ba haka ba amma abin da za a ji dumus ka tare ka shaƙe a yayyafe ka yayyafen kenan ka fito kace shi ma ga kaza to mutum ya nemi yafiya daga wanda yake ma abocin wannan haƙƙi din ko kuma ya bashi haƙƙin sa abin da yafi in haƙƙin yana nan bai salwanta ba kamar da mishi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha in ka san haƙƙin sa ne yana nan ciro ba shi abin shi an gane ko wace wani akwai abinka kaza wuri na gaskiya Allah ya sani baka sani ba na dauka shin na da in dawo da shi ko ko za a yi mun dan sauki rayuwar ne ya ce a ba komai to dawo da kaza ka rike kaza ko kuma a bar shi kenan amma mutum ya tafi haka wallahi kwanciyar kabari matsala ta zama mishi to babu wanda ya cancanta ya yawaita tuba kamar ɗalibin ilimi dan shine wakilin annabawa a ban ƙasa abu na farko mala ce at-taubatu ibadatun min ajallil ibadati tuba ibada ce daga cikin manya masu mafiya girman ibadu tukaffiru sayyi'at daga cikin darajar tuba shine tana kankare munanan ayyuka Allah ka azurta mu da ita wa tarfa'u darajat sannan baka yi laifi ba kuma tana daga darajanka kun ga abin da Allah ya faɗa cikin suratul furqan wa ibadur rahman alladhina ko yamshuna 'alal ard mun kawo shi sifatu ibadur rahman ai duk kuna da littafin wasango ku duba ku ga abin da Allah ya faɗa ya kawo masu kisan kai masu zina masu cin naman mutane masu kaza duk da ya gama jeruwa sai ya ce wannan fa da sharaɗin ba su tuba ba ne da ya ce za su shiga wuta na bala'i ya ce da sharaɗin ba su tuba ba amma in sun tuba wa amana wa amila amalan saliha suka yi imani mai kyau suka yi aiki nagari Allah ce fa'ula'ika waɗanda suka yi irin wannan tuban yi baddilin lahu sayi'ati Allah zai musanya munanan ayyukansu hasanat ya mai da su lada ya musu kyautansu ke ma kin jikin kabbara Allah san za ku yi mamaki sai ya faɗi dalilin da zai hana ku mamaki ya ce wa kana Allah ai tun kafin yau Allah ya kasance gafuran mai gafara za ku ji tuban Ka'ab bin Malik ana wa kana Allah ghafura Allah ya kasance tun kafin yau yana yawan gafara rahiman yana yawan yin rahama dan haka dan yayi wannan ai mai abun ne yayi aikin sa ba bakon abu bane a wurin mu Allah Allah ka yafe mana wala yakmulu abdun wala yahsul lahu kamalun qur'an alqurbi ko urabin min Allah illa biha babu wani bawa da zai iya samun kamala ko ya kai matsayi na kamala na kusanci zuwa ga Allah sai idan yana tuba. Ƙala Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya ce, Aksarun nasa mafiya yawan mutane la ya arifu na ƙadarar tauba, wallahi ba su fahimci girman tuba ba, wala hakikata ha ba su ma fahimci hakikanin abin da Allah ke nufi da tuba ba. Da sun sani, da sun fi kowa yinta. Na biyu, at-taubatu kun ga tuba sababul fala ita ma dalili ne na rabauta kamar yadda ambaton Allah shi ma yake haka qala subhanahu Allah madaukaki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai kun ga ba musulmai ba mu'minai la'allakum tuflihuna kuna masu tsammanin za ku rabauta wannan la'alla din na tabbatarwa ne qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce wa yughlaqu babu shururi bitauba kuma ana rufe kofofin sharri ne ta hanyar tuba in kana so a rufe kofofin da sharri za su cin maka to ka rinka tuba wal istighfar kuma ka rinka neman gafaran Allah wa man lam yu'addi tilka al ibada duk wanda baya sauke haƙƙin wannan ibada ta tuba kana zaliman li nafsihi ya kwana da sani ya zalunci kanshi ba Allah ba kanka kake marowa in baka tuba Ƙwala subhanahu Allah madaukaki ya ce, wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi ya ce, wa mallam ya tub, duk wanda fa bai tuba bai kwana da sani fa ulai ka humul zalimun. Waɗannan mutane su ne azzalimai, dan in ba ya fi maka ne ba ba za ka yi shiga aljanna ba. Sai dai in rahamata. Amin. Na uku, min karamihi subhanahu yana daga cikin karamcin Allah wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi, anna hadhihi al-ibada, cewa wannan ibada ta tuba to adda fi kulli makanin wa zaman ana iya yin ta a kowane wuri kuma kowane zamani kana iya tuba a ko ina kuma a kowane lokaci kun ga inda an ce sai an je Ka'aba za a tuba sai ko wani sai dai ya mutu cikin zunubi ko kai ko zariya aka ce an je za a tuba wani ai bai ma da raban zuwa zariya zuwa zariya sai mai rau kaga kun fara gajiya ne ba ku gaje ba mama ta muje qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce yan uwa inna Allah subhanahu lalle Allah wanda yake azza wa jalla ko mai girma da buwaya yabsutu yadahu billayl yana shimfida hannunsa a dare wannan hannun da shimfidawan yanda ya dace da shi ba mu sanya yake yi ba amma mun yadda me yake yi liyatuba musii'un nahari dan ya gafarta ya karbi tuban wanda ya munana da rana wa yabsutu yadahu bin nahar sannan Allah yana shimfida hannunsa a cikin yini liyatuba musii'ul layl dan ya karbi tuban wanda ya munana a cikin dare kun ga ya tabbatar da ana yin ta a kowane lokaci din kenan hatta tatlu ash-shams kuma Allah zai dinga yin haka ko yanzu nan kika tuba yanzu nan Allah ya amsa har sai an kai lokacin da tatlo ash-shamsu rana ta bullo ta fito min maghribi ha daga mafadanta to daga wannan fa in kin yi tuba cikin duniya ba ruwan Allah da ke sai dai ki zo ki kwashi abin da kika yi a hannunki rawahu muslim babu muslim ya ruwaito an gane ko hadisi na 2759 wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yad'u fil majlis al-wahid 100 marra manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a a zama ɗaya in ya zauna a wuri zama ɗaya yakan yi addu'a so ɗari wannan addu'a so ɗari ɗin me yake cewa abin da yake cewa shine rabbil firli Allah kai mun gafara ina ma'anan gafara ka lullube laifina ka suturta shi daga mutane nima daga gare ni in Allah ya ce maka gafara to an suturta laifin ba zai zo ba ballanta na yi maka illa rabbil firli Allah kai mun gafara wa tub alayya sannan kuma ka amshi tuba na Allahu akbar wannan ba addu'an bari bane fa wallahi ku rinka yawan yi kin gan kina wannan wallahi komai naki zai daidaita wallahi ko kin daga hannu kin addu'a ko baki ba wallahi zaki ga zaki ga canji daga Allah in kuma kika ga baki samu wani abu to sai kin ga Allah ya natsar da ki ya baki abin da yafi shi an fahimta innaka antat tawwabur rahim lalle Allah kai ne at-tawwab bai yawan karban tuba ar-rahim kuma mai jin kai ga mu'mini Allah ka sa mu cikin su na hudu wani abu mai faranta rai shine yafrahu Allahu bi tawbatil abdi wa ruju'ihi ilayhi Allahu akbar yafrahu Allahu Allah da kansa mai gayya mai aiki yana farin ciki bi taubatil abd idan bawa ya tuba wa ruju'ihi ilayhi kuma Allah yana farin cikin ya ga mutun ya koma mishi kun fahimta da Allah idan danke miki laifi yazo ya rungume ki yana kuka yana ki yafe mishi ba ki sanin sanda naki hawayen ke sauka ka fadan shi kun kuma ba ke kika halice shi ba to walillahi almasalul a'la ku kaddara Allah da shi ya halittan kuma halitta yace ni naka ne haka ba malam an sha Allah za ka ga aiki da cikawa an gane ko qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallahi ashaddu farahan Allah ya fi tsananin farin ciki bi taubati ahadikum da tuban dayanku min li taubati ahadikum min ahadikum ko bi dallatihi idza wajadaha wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki da a ce yau ɗaya daga cikinku ya tuba fiye da ɗayanku a ce ga abin hawan shi ta gudu bai ganta ba sai kuma ya zo ya tarar da ita ya ganta a wannan hadisin ma ya ce abin hawan da ta gudu ta barka a sahara ga shi ka shiga wurin da ba za ka iya fita a ƙasa ba ba gida ga ba gida baya ba ruwa lahira kusa ba za ka iya fita daga saharan ba kun fahimta har mutum ya kwanta ƙarƙashin bishiya in ji annan ya yanke ƙauna mutuwa kusa kawai sai ya ga wannan dabban a kusa da shi kuma da abincin shi da abin shansa ta tsaya a kusa da shi saboda godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi ce dan tsananin farin ciki yana so ce Allahumma Allahu anta rabbi sai ce Allahu ana ana rabbuka wa anta abdi ya Allah ni ne ubangijinka kai kaga wannan ana cikin zaman lafiya ai wuta balbal amma me ya janyo farin ciki kai akwai farin cikin fa da hawa yake ba da amsa eh akwai farin ciki da bakin ciki dukansu wanda suke toshe baki sai dai ido ya amayar da abin da shi yasa ake gane kukan farin ciki da na bakin ciki duk wanda ga yana kuka in zaka iya sa ya tsanka hawayen ya taba in ka ji dumi bakin ciki yake ciki amma wallahi in kukan farin ciki ne sanyi zaka ji shi yasa in ka tuna Allah da kwanciyar kabari kai kuka zaka ji hawayen yana da sanyi ne bai da zafi saboda ba kukan azaba bane kun fahimci magana ki gwada ki gani dan ran da aka gunzuma miki dama ku kun fi kowa saurin kuka da yake kuka na arha a wurin ku ko wata nan nan in ta abu kadan za a faɗa mata ta dinga rusa kuka ke wai ta tuna an mata kaza tana kuka na kika ga ya zaki da Allah ki daina bata ma kanki lokaci in zaki yafe yafe in ba zaki yafe ba bi haƙin ki in ko kin yafe manta da shi Allah ya biya ko ba kenan ba cire shi ki gaba duniyan kwana nawa ne kwana nawa ne ce ni din nan aka mun sai ta fashe da kuka aba ajiya in zaki kuka ki dan lahira duniyan nan farta dawul ayyamu taf'alu ma tasha bar duniya ta abinda ta ga dama ba kanki faro ba kanki karau ba kun fahimci magana da ta gama dai dole ta barki ko ko in ce duniyan ta isa tattai wani abu da ke ba ta isa ba sai abin da Allah ya da ke to ku daina sa mu kanku damuwa wannan shawara nake ba wallahi kika ce zaki mai da zuciyanki matattaran damuwa zaki bata mu kanki lokaci zaki dinga kashe kanki a banza saboda yanzu mutane akwai wanda in ba bakin ciki ya ganki ba shi ba zai farin ciki ba to shikenan sai ki zama wata bola kowa ya raki totsiyar shi ya jibga miki a ni fa ni kun ganni ba haka da ni ni wallahi da gaske an nake jin dadin duniya wannan yana ciki da kamun na gaban dauka zan tabe ne in sauke ma kawai sai an rufe kes din mu je mi jinya dukan mu a to ba shi ki daga in ci to me me riko an jima nan ka zan baka hannu na dai tsoho dai tsoho dai shi ke da in ba ka amsa ba ni dan bi ka sai ka amsa na dai san dai baka sha ni ba ba ina na ga ban da hawan jini wallahi dan me da wani dalili wani zai zo ya kawai ni ya mai da ni jakin shi ta loda mun matsalolin shi a'a in na gaban dauka zan sauke ka dauki abinka ko in jibga ma kai gaba da kayanka amma ni ka sani defensive side tun 2009 na gane ba a ma duniya haka wallahi ba a ma duniya haka sannan abin da yafi kawai ka yafe kawai ka yafe domin akwai wanda kuma ba kowa ne ya taba kama kake kallon shi ba ba akwai wanda wanda kana rayuwa da su da za su san kasan abin da suke kulla maka ba za su iya bacci ba wallahi da za su san ka ji labari kasan abin da suke yi wallahi sai sun kasa sukuni to amma kai babba ne su ne kananu kawai sun yi a gajiyayyo ne ai duk wanda zai a bayan idan ka rago yake in namiji ne zo gaban idan ka mana in da ya bayan kawai share shi dan alaba ku mu samu ne wani man kai fada da shi zaka dago shi ne shikenan yanzu an san shi to sai ka kyale su sai kai gaba haka ake ma duniya amma da wallahi ku daina sa kanku damuwa kuma ka rasa kaza ka rasa kaza inda naka ne wallahi zaka samu eh inda naka ne wallahi sai ka samu kuma in naka ne ko mun daren dadewa yanda kake bin shi haka zai kawo kanshi so nawa akai Allah fa aka ce lokaci yayi to ka kore ni kenan kun gane ko? To, anan za mu tsaya? Ba mu samu gaba mai kyau ba. To shi kenan sha Allah mu tsaya anan ɗin. Za mu tashi a gaba ta biyar kenan ko? Eh? Na yi na hudu. Bidallatihi idha wajadaha ko? Eh ga abin hawansa idan ya tarar da ita. An mu ce tadda abin hawa yana farin ciki. da abinka da ya ɓace mai muhimmanci in ka gan shi a kake ji balle abin hawa tana da alaƙa da rayuwarka in ba ta shi kenan hudu na yi fa ka daɗe ko kin yi gangaɗi ne eh kin gani ko na hudu ne za mu tashi na biyar insha Allah to Allah ka amshi tubanmu Allah ka sa mu cikin masu yi maka zikiri amma fa karatun na yanda yake tafiya za a gama jama'a insha Allah a ƙara gudu lokaci ke fa akwai son karatu ka daɗe to bari gobe mun sai mu ga in gobe ya za a yi ran je kurmin ma shine ko za mu yi daura ne kawaji a'a hajiya na dai ce zan yi bayani bari mutu sai ke ya to ba gobe ne talata ba ai ko da kin fini shekaru ba za ki fini dabara ba eh to duka karatun ne ko to amma dai ina amira ta zo to amira ta wakilce ni ta kira 'yan kurmin mashi ta ba su haƙuri a madadina saboda gaskiya suna haƙuri kuma da kamata yana je can to amma ta ce a madadin majalisun nan kuna roƙon alfarma kun je na faɗa kuna roƙon alfarma dan ba haƙin ku bane nasu ne shine ni ma kuma ba zan musu magana ba ku ku roƙe su abinda suka ce sai na ji eh ta kira suna kokari kun ga yan kurmin mashi in zan wata uku na taba wata uku ban je majalisin su ba wallahi ba su fasa zuwa majalisi ba eh branda zan koma ban fada musu zan koma ba kuma a yanda na bar su haka na je na tadda su bari ku ji wasiyan wasiyan hakimin kurmin mashi ya fada ya ce ko mutuwa yayi ranar talata ka a kuskura a sa wani malami ya karatu ko zan shekara ban zo majalisi ba. Za a yi goban a nan kakku damu, in kuka kai laraba akwai wani abin da zai iya kasancewa, amma dai mu yi ɗin ba matsala, su ma lasa amfana zan tura musu hodiyar. Insha Allah, amma dai ku kira su ku ba su haƙuri don su san mun damu da abin. Allah ya musu albarka ya muku baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah